فاتن خاتم الناصر الهادي وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، ina da muna cikin jami'ul wudu'i ko hadisi na 60 zamu tashi haka ne ko وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج للمقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وجدت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي أصحابي وإخواننا الذين يأتون بعد وأنا فرقهم على الحوض فرقهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجرة في خيل دهم فهم ألا يعرف خيلا قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أصحابهم الغر وأنا فرضهم على الحوض فليضادن رجال عن حوضي كما يضاد بعير ضال أناديهم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسقا فسقا فسقا آه وانا حديث Imam Malik ya rubuce shi daga Al'ala ibn Abdurrahman shi kuma ya rubuta daga babansa Abdurrahman daga Abu Hurairah radiyallahu anhu cewa manzon Allah tira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fita wata rana zuwa makabarta anan cewa ya fita zuwa makabarta malamai suka ce shi kadai akan kansa ma halacci ne na ziyarar makabarta domin domin a mun sani manzo Allah sallallahu da farko ya hana ziyarar makabarta amma daga baya yayi ibaha kamar yadda yazo a hadisi kuntuna haikum an ziyarati al-quburi ala fazkuruha fa innaha tudhakkiru al-akhirah a da na hana ku ziyarar makabarta amma yanzu ne muku umurni ku ziyarta don tana tuna muku lahira to shi kuma makabarta abin da ake nufi da shi a ka'ida shine inda aka gizne musulmai inda aka ware don bizne al'ummar musulmi amma ko da kabari ɗaya ne a wajen shi ma yana nan yana da hukuncin wannan makbara ɗin ya kaga wannan shi kenan kamar yadda wasu suke ganin ba zai yi a ziyarci wanda yake kabari ba to wannan hadisin na halarcin ziyarar makabarta zai halarta ziyarar duk mutumin da yake mako wallahu ala fa qala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin sai sai ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sallama gare su wanda yake tace sallama da sunna da ake so idan mutum ya zo magabarta ya yi sallama gare ku gidan mutane mu'mini wa inna insha Allah bikum lahiqun kuma mu in Allah ya yarda mu ma muna nan tare da muna nan masu biyayya masu biyowa gare ku a wata haka ce lafiku shine wanda ke riska mai riskan wanda ya gabata watan akwai sabiku wanda ya gabata sai lafiku mai riskansa a nan sai na rasulullahi sallallahu ya ce insha Allah mun sani a ka'ida abin da yake muhaqqaqul wuqu'i ne ba a cewa insha Allah misali ko abin da muhaqqaqul wuqu'i ne insha Allah misali ba za ka ce insha Allah zan rasu ba dan shi ka yadda za ka rasu Allah ne faɗa na ka mayitun wa innahum mayitun so da mutum ya ce shi zai rasu ya haƙƙaƙa ya rantsi akan shi to wannan shine cikan imani to a nan sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai ce wa inna insha Allah bikum lahiqun za mu same ku ma in Allah ya yarda to malamai suka ce abinda ake nufi da insha Allah bikum lahiqun a nan wurin ya danganta ne yana nuna cewa ba dole kowannen su ya zama yana wurin da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama yake a lahira dalilin haka wasu su za su sami zama a wannan wajen wasu ma kila ba za su sami wurin ba gaba ne kamar yadda hadisi ya zuwa karshe fusukan fusukan fusukan saboda haka sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yace insha Allah kuna ma'ana mu in Allah ya da ku ake mataraji muna fatan mu zama cikin waɗanda za mu zo mu same su wato duk wanda ya zama cikin waɗanda sai na rasulullahi zai samu a lahira to kaga ai wannan shi ya gama samun biyan bukatunsa saboda haka shi yasa wallahu alam batan ya wannan ne a matsayin taraji cewa Allah subhanahu wataala ya sa kuma duka ku zama cikin waɗanda za su sami tarayya da ni a ranar tashin kiyama wallahu alam amma dai shi insha Allah batan watan watan ana faɗinsa a cikin abin da mutum yake da su kudura a kai watan mutum shi kansa yake da dama akan wannan abin ba abin da yake cikin kuduran ubangiji wanda baka da sai tsara a cikin shi ba an ce wata rana akwai wani kissa mai ban dariya wani wani juha kewu juha ya fita zai je sai da jakinsa zai je kasuwa sayo jaki sai ya gamu da wani abokin zai ce shau juhari na zuwa ya ce zan je kasuwa ne na sayo jaki ya ce aka ce insha Allah ya ce wani insha Allah ga kudi a juna ga jaki a kasuwa to ko mene ne magana ka ce wai ce insha Allah kawai zan je na sayo jaki shi kenan shau juhari je kasuwa sai aka yanke kudi aka sace yana dawowa cikin baki ciki sai ya gamu da wannan mutum da ya ce masa ina zuwa ya ce shi wato haka ga ina ya ce wallahi na fito daga gida ne insha Allah sai na je kasuwa insha Allah sai jaki insha Allah sai aka sace kudin insha Allah sai kaga ya wani insha Allah a baya inda baya da amfani wa jittu an yi kadra aiki ikhwanana na so a ce na ga ɗan uwanmu fakaru ya rasulullahi alasna bi ikhwani sai sahabbai suka ce ya rasulullah shi mu ba yan uwanka bane qala bal antum ashabi yace a ku sahabbai na ne wa ikhwanun alladhina yatu lam yatu ba'du yan uwana su ne wanda basu zo ba tukuna har yanzu anan wurin kalli girman yan uwanta amma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya jingina ma waɗanda ba su riske shi ba waɗanda ba sahabbai ba ya ce su ne ɗan uwansa su kuma sahabbai sahabbansa ne kaga a zahirin nassi kuma har sai Rasulullah yana begen saduwa da su yaushe zan sadu da ɗan uwana yaushe zan sadu da ɗan uwana wato sai Rasulullah yana yana yana begen saduwa da su to wannan yana nuna mana girman matsayin wanda za su daga baya wanda hadisai da dama kamar hadisin alhakim wanda ya rubuce shi yace sahihul isnadi walan yukharrijahu ko da yake al-zahabi ya yi ta'aqqubin alhakim a cikin tasirin sa to amma dai hadisi ne wanda shawahid din sa za su sa a tabbatar da ingancin sa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sahabbai man afdalul khalqi su wane ne mafifitan halitta sahabai suka ce mala'iku ya ce mala'iku suna lafiya in Allah ya dama ba su ba ya ce to annabawa ya ce annabawa suna lafiya ya ce amma ba su nun ba suka ce ya rasulullahi sahabai haka dai aka yi tayi yana ya kuma kuna lafiya amma ba ku ba suka ce to ya rasulullahi wane ne na maganin duka naka ne ya ce to wasu mutane ne wanda ba su gani ba a takarda kawai suka gani suka ji labari na a takarda suka yi imani da ni imanin da ɗayansu yana jin dama zai rasa duk abin da ya mallaka da zai sadu da ni amma na yi damcin hadisi biyu yanzu nan kuma na yi draji abin da malawa hadisi sun ce mai draji to kaga a nan wurin mafifitan halitta wanda Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya jingina fifikon gaba ɗaya a cikin mutanen al'ummarsu wanda za su zo da gaba duka wannan dai yana nuna abin da yake cikin hadisin musnad imam ahmad wanda ya ruwaice shi al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace hadisin ya isa daga shi zuwa mustawan hasan watan hadisi ne hasan musa ya ce hadisi hasan me yake nufi hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ummati kal matar la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu al'ummata kamar ruwan sama ne ba a sani ba shin farkon ruwan saman ne mafi alkhairi ko karshen shi wannan da duka yana nuna mana cewa al'umman maza Allah sallallahu alaihi wasallama mazaya ba za su bushe suna samuwa cikin al'umman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata sahabbai fifikon su ga wanda suke bayan su fifiko ne wasunsu da afdaliya wasunsu da maziya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum amma anan ba yana nufin cewa dukkan wanda ya zo a zamanin sahabbai ya sun fi dukkan wanda ya zo a zamanin tabi'ai dukkan wanda ya zo cikin tabi'ai sun fi dukkan wanda ya zo cikin tabi'u tabi'ina ba haka yake nufi ba ba haka yake nufi ba abin da yake nufi shine zamanin a matsayinsu gaba ɗaya kamar yanzu misali ɗan makaranta sun san wannan a ce ɗan nan ajin sun yi ƙoƙari class yawanci yadda ake raba su zuwa ban san ko har yanzu haka wani sai a sa ƴan class A su ne suka fi a haka ko sai ƴan class B suna bin wasu ƴan class C adatan haka jerin yake so da yawa duk da dai na san da yawa daga masanan tarbiyya sun ce wannan tsarin bai dace ba ba tsari ne mai kyau ba to amma ba yana nufin duk ɗan class A ya fi duk ɗan class B ƙoƙari ba ko ba haka bane zai fita samu wanda yake na 30 a class A misali in yazo class B da kar zai yi na 10 za a samu mutum 10 ko 10 sun fi shi ina fatan mun fahimta to amma in za a yi lissafin fifiko za a ce class A su suka fi kokari sannan B sannan C saboda an kalli majmu'a ne ba afrad wato a matsayin su na gaba ɗayan su to su suka fi amma ba a matsayin ɗaiɗaikun su ba in ja ɗaiɗaiku ne ai mun sani babu shakka ahlus sunnati wal jama'a sun yi ijma'i cewa mafifitan al'umma wannan ma ijma'i ne shi ma za mu tattauna a kai wata mafifici gaba ɗaya cikin al'umma maza Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Abubakar bayan sayyidina Abubakar sai sayyidina Umar daga nan an yi sabani daga nan an yi sabani Imam Malik da kansa da kansa a da da farko a fatoyinsa na farko yana fifita sayyidina Ali akan sayyidina Usman daga baya kuma yana shuru baya magana baya magana baya fifita kowanne to kaga ma'ana yana so ce da sabani a nan wajen da sabani a cikin cikin su to kuma shi kanshi at-tabdil in cewa sai na Abubakar shi yake kowa cikin sahabbai ba ba katsi bane ba katsi bane ba wai wani nasi ne katsi in wani ya ce bai yarda ba ka ce yayin karu ma'lumi min ad-din bid darura ba katsi bane akwai masu ganin na Fatima ita tafi kowa cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da hujjojin su akwai irin yin shiya masu ganin sayyidina Ali shi yafi kowa suna da irin nasu hujjojin kuma kowanne hujjan sa abin saurara ne kowanne am irin yadda ya tsara hujjan sa na'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin sayyidina Abubakar cewa murru ababakrin falyusalli bin nas ya faɗa ya faɗa cikin abubakar a rufe kowace ƙofofi in ba ƙofan abubakar ba ya faɗa cikin sirina abubakar kowanne ya zaɓi ya zama yana da aboki banda abubakar abu abubakar ne kaɗai zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abubuwa da dama cikin sayyidina abubakar to amma kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine wata rana yana zaune yana cikin sahabbai jama'a na cin abinci ga kaji da nau'o'in abinci ta kawo shi wani kwai to kila kaza ne amma dai hadisi kwai ne yace ni dadi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Allah ka turo mafi girman bayinka mafi soyuwanka a wurinka ya zo nan muci wannan abincin tare ana zaune sai ga sai na ali wannan hadisi ne da tace sai ga sai na ali kaga wannan ya nuna fifikon sa radiyallahu anhu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ya ba sayyidina ali tuta a hajjatul wada'i ko ya sa shi akan kuma taguwar sa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka abubuwa wanda shi kuma yake nuna shi ma fifikon sa wanda shi ma idan wancan yace shi ne mafifici shi ma ya dogara da wancan wajen to shi kuma wannan sai na ali Allah ya kara masa yadda shi ne in ka kalli abin ta dilala na nassi sai ka ga cewa ma kila fifikon nashi ya samu albarkacin na na Fatima ne dan lokacin da wani abu ya so ya faru kowa ya san hadisin Fatima dab'atun minni babu babu maimaita abubuwa ne damuwa ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito yayin kutuba mai zafi cewa wane ya yi aure mai aure a gidana ya cika mun alkawari wane ya nema wane ya maganganu masu zafi wanda yake wannan maganganu suna nuni da cewa sayyidina Ali duka wannan sharafin da ya samu albarkacin na na Fatima ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira ta babatun minni babatun wannan kenan misali sannan kuma mun ga yawan biyayyan sagareta radiyallahu anhu to saboda haka dai kowa yana da irin nashi hujjan ba kuma wanda dan ya dogara da wani hujja zaka ce mashi fatacce ba anan ne bata yake ba bata da muke jingina marawafi a cikin mas'alan watan fifikon sahabbai shine lokacin da suke kokarin batar da sahabbai su ce sayyidina abubakar wani yazu billahi su jingina mummunan abu zuwa gare shi ko sayyidina umar su jingina mummunan abu zuwa gare shi to anan ne bata yake amma ba magana mujarradin fifiko ba Allah ya saka ma saka ma babban malami Mahmud Sa'id Mamdouh mawallafin at-ta'rif bi awhan man qassama sunnata ila sahihin wa da'ifin ko sunana ila sahihin wa da'ifin ya wallafa littafi babban mujalladi tarkul qat'i fi tafdil watan gaba ɗaya littafin yana magana akan rashin yankewa akan cewa wani shi ya fi kowa watan ya gaya mana cewa ba wani nassi qat'i wanda yake nuna wani bi sura qat'iyya shi ya fi kowa kagani shi ma usama ibn zaid Allah ya kara masa yarda shi ma wani in yazo yace aiko usama ibn zaid shi yafi kowa shi ma yana da nashi hujjojin da zai dogara da su misali ta hanyar shi ma kari dilala da menene na cikin nas suraka amma ne ijma'in ahlus sunna sayyidina abubakar radiyallahu anhu shine mafificin sahabbai gaba bayan shi sai na umar dalilan ahlus sunna a cikin wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fifita sayyidina abubakar a wurare da dama kuma a ƙarshe gaba daya ya sa shi ma al'umma sallah wata ya jagoranci al'umma kenan murru ababakar fal yusalli bin nas to daga nan ya nuna cewa sayyidina rasulullahi kamar yana wakilta lamarin addinin al'umma a hannunsa ne to kuma min babi ahra lamarin rayuwarsu na duniya wallahu a'lam a sauran sahabbai mai yiwuwa ne a sami wani tabi'i ya fi wani sahabi mun gane wannan mai yiwuwa ne a sami wani tabi'i ya fi wani sahabi wannan kuma magana ne jamhurin malamai wata jamhuri mafi yawan malamai musulunci abin da suka tafi a kai kenan misali sukan ce kamar misali umar ibn abdul aziz sukan ba da misali da shi su ce umar ibn abdul aziz ya fi wasu daga cikin kila wanda yake ko sirar ne a cikin sahaba mu dukkan sahabbai a wurin su yanzu misali za su ce maka malaman karatu haka kawai wanda a takarda duk karatu su ya kare za su ce maka ai misali Umar ibn Abdul Aziz ko Hassan al-Basri sun fi Ganidiyya ko Ma'izu saboda Ma'izu yayi abin da ake kira zina an jefe shi Ganidiyya ba ta yi irin wannan ita ma an jefe ta saboda haka wancan ya fi wannan to amma mu a wurin mu ba haka bane mu a fahimtar irin namu karatun ba abin da ya faru wake abin da ya faru shine lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da washeku washeku hatu farjumuhu ma irazana ya tsoho namiji wata dai wanda yake ba ba ba wanne aure namiji da mace idan suka yi zina a jefe su to sai da yake maza Allah sallallahu alaihi shi ake saukar ma littafin nan kuma karatu yana samuwa ne idan an tabbata shi sai aka ce to cikin sahabbai wa zai bada kansa a gwada ma jama'a yanda ake yi sai wannan ya fito ya ce ya rasulullahi gani na bada kai na na saboda su da marayun su sadaukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan ya bada kansa shikenan sai aka koya ma al'umma to ya ya ake jifan ita ma wancan ta bada kanta aka koya ma al'umma ya ake jifan wancan ya dauki abin da a zahiri ake kira sata shi ma ya bada kanshi aka koya ma jama'a ya ake yanke hannu duk da ba ta ga wani yazo zai datsa nan ko ba haka ba ko a ta gardama daidai ina za a yanke to gashi practically sai na rasulullah ya koya ma al'umma wannan shine dalili ke yasa baka ji abin ya shahara cikin sahabbai ba da wannan yayi an jefe shi wancan tayi an jefe shi wannan yayi an mashi bulala wannan yayi an mashi bulala an raba shi da gari shikenan ba a ƙara yin ba dan ne ne dan dama sun ba da kansu an riga an koya ko haka ba an koyi wanda so da dama ba wai abu ne wanda yake shayi a cikin su ba Allah ya kara musu yarda ala kulli halin magana afdaliya da mazaya wani wanda ba cikin sahabbai ba kuma har yanzu zai iya samun maziyar da sahabbai ko sayyidina Abubakar da Umar ba su shi wannan sunan shi maziyya ba magana afdaliya ba ne wannan kuma ya ishe ka ka gani a cikin hadisin waisul qarni wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masu sayyidina Abubakar da Umar in sun riske shi su nemi addu'ansa ko in kun gamu da shi ku neme sa imam addu'a ga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya zo tare da wafdin da suka zo labarin rasul sayyidina Rasulullah ya zo daga Yaman menene dalilin haka shi mutum ne mai yawan ladabi ga mahaifiyansa saboda haka sai na Rasulullah har ya sa sayyidina Abubakar da Umar su nemi addu'ansa daga a matsayin sayyidina Abubakar da Umar su raga wannan maziya ne ba wasu karni ya fi sayyidina Abubakar da Umar bane a Allah ya bashi wata maziya wacce take dalilin ta akai masa wannan to ala kulli duk da nake so in ce muku magana matsalar tafdili ba matsala ce tafdiya ba matsala ce yankakkiya ba yanda wanda za su ce waɗannan su suka fi suke da hujja to haka wanda za su ce waɗancan misali ga wannan hadisin ko da yake bai inganta ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zamani na zuwa na ɗan uwansa wanda ɗaya ma'aikaci watan a mai riko da addini a cikin su kamar wanda ya riko da garwashin mutane kamar wanda ya riko da garwashin mutane kuma a a mutum ɗaya mai aiki a cikinsu yana da ladan masu aiki hamsin sabai suka tambaya hamsin daga cikinmu ko hamsin daga cikinsu ya ce hamsin daga cikinku mai aiki da na to kamar yadda su masu afan sayi na rasulullahi sallama ya gaya ma mutane cewa da ɗayanmu zai ciyar da makwatankwacin dutsen uhudu da ba zai kai mudun ɗayansu ko rabin mudun ɗayansu ba su ma yaɗi saboda haka duka wannan dai yana nuna mana ba yankewa a cikin matsalar fifiko ba matsala ce kafiya Allah ya kara ganar da mu sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anan dai ya kira waɗanda za su daga bayan kuma wannan ba wani sharaf wanda ya kai shi sharaf sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kira al'ummansa wanda za su zo a bayan shi ɗan uwansa ta san soyayya na aboki ya sha bamban da soyayya na ɗan uwa soyayya na ɗanwa a jini yake ko yaya aka juya yana ne soyayya na aboki bai kai ƙarfin soyayya ne ba tun da shakuwa ta kan fi yawa amma soyayyan ba ta kai to kaga sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wasu ka ce a'a a nan wurin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ba sahabbai sunan su mafi girma ne su ikhwanuhu ne kuma ashabu to saboda haka tunda suna da wani sunan bayan a hawiya domin sahabta da sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wani matsayi ne da har annabawa suna burin su same shi zama sahabin manzon Allah kila shine dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya tara annabawan gaba ɗaya dawo da su suka zama sahabban manzan Allah a baitul maqdis ko baida ibrahimu khalilur rahmani qa'imun yusalli ashbahu an-nas bihi sahibukum wa idha musa qa'imun yusalli wa idha isa qa'imun yusalli hada duk sahabban annabawa da manzanni sai ga su a baitul maqdis su sun jira manzan Allah a duniyar nan kiri kiri ya zo yayi musu sallah wata yayi limance su a sallah kaga sun sami darajar sahabtaka kenan bayan darajar su annabta da manzantaka to babu shi yasa bayan Allah suna cewa ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zamani da shi ba wani daraja da yake wannan kuma wannan shine matukan kulewa duk wani waliyi da abin da yake nema karshe shine ganin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mabuta zarki suna cewa to wannan dai magandamu ne wasu wa ana faraduhum ala alhawdi kuma ni ni ne jagaban su a haw haw tafki dan wurin da ake shan ruwa tafki kenan ko na na na na aljanna na ranar tashin kiyama to ya ce ni ne zan same ni a gaba a wajen su zo su same ni sallallahu alaihi wasallam faqal ya rasulullah kaifa ta'rifu man yati ba'daka min ummati ce ya rasulullah ya zaka san wanda zai zo a bayan ka daga cikin al'ummanka alhali wato ba zamani da ya kake da su ba ba kaza wannan dai abu ne sahabbai suke idan su ma dai su ƙara jin karatu wannan sahabban sun kwasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin duk abin da zai faru kamar yadda zai faru sun faɗi da kansu cewa ya taɓa miƙewa a cikin su kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makaman fama taraka shay'an yakunu في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثنا حفظه من حفظه ونسيه من نسيه آه. قال أرأيت لو كان لرجل خير غر مهجلة يسي أه سيو سيدنا رسول الله يتعى أدنكو أرأيت وانا أنا أفعل شيء ده متين يكو متاني ديو مكا أرأيت لا يتعى شيء أدنكا كوكو أرأيت شيء أدنكو lau kana da rajulin khairun gurun muhajjala da ɗayan ku yana da dawakai kalmar khairu tana cikin kalmar da da mufrajinta da jam'inta suna zuwa da sigar mufraji akwai kalmomi a larabci wanda suke haka to khairu tana ciki kamar tsairu ko fata fakkada tsaira fa tsada ma ne la a ranar fitu guda afkana ni da zahiri ko kaga anan a tsaira ba a kuyura ba kamar tsibiru kawai tsibirin lazina lam yadhharu ala awratin nisa'i aw tiflu allazina ko ko an aya ta ce ba ba aw atfalu allazina aw tiflu allazina lam yadhharu ala awratin nisa'i to kaga shi ma mufradi ne amma zai iya zuwa to wannan duka karatu ne wani ya je ya gani a magana wani sai ya ce an yi kuskuren larabci ya tada kuma bai san karatu ne sai ana karatu haka za a rika san waɗannan abubuwan gurrun muhajjala wata wanda suke masu fari wata idan doki ya zama baki ne gaba ɗayansa amma fuskansa fari to shi ne gur muhajjal shi ne wanda yake ƙafafunsa gaba ɗaya hudun su ma fara ne to a ganinku idan mutum yana da dawakai wanda dawakansa gurrun muhajjalan watan masu fararen fuska ne da fararen kafafu fi halin duhmin buhmin a cikin wasu dawakai wanda suke baƙaƙe siɗin gaba ɗayansu ala ya yi kuhailau shi an zo an cakuɗa su ko cikin guda nawa ne ba zai gano nashi ba da su sallallahu alaihi wa sallam kai bala ya rasulullah zai ji halin zai sani يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا مهجلين من الوضوء أو رواية من أثر الوضوء yace to ai su za su zo min ranar tashin kiyama fuskan suna haske ba ya zama fari ba kamar takarda a'a yana haske kafafunsu ma wuraren kafofin hannuwansu da kafafunsu ma suna haske mai asarin wudu'i saboda asarin alolan da suke yi domin wannan alolan yana zubar da zunubi duk inda ba nan ba shine dattin kasafan bashariya yake zama a wurin amma saboda yawan zubar da wajen sabo kamar yadda zamu gani a hadisai masu zuwa idan mutum ya tashi sallah in ya wanke hannu habbatul habaya min yadihi aw in ya kuskura baki haka gaba daya to saboda yana zubar da duka waɗannan zunuban ne to za su zo ranar tashin kiyama gaba daya suna haske wallahu a'lam min al-wudu'i saboda alula wa ana faraquhum 'ala al-hawd yace kuma ni ne a gaban su a wurin hawd falan zadanna rijalun an hawd Allah ya kare mu yace za a rika tunkude mutane daga hausi na gasu sun zo ana koransu ana kuce banda ku Allah ya kare wannan wurin haka mafi yawan riwayoyi su ibn qasim da sauran suka ruwaita amma yahya a wani riwaya mutarrif ya yi muta ba shi a ciki ya ruwaita fala yuzadanna fala yuzadanna da nafai ba za a kore koko ba watan falayi zadan nan kada kowa ya bari ya zama cikin wanda za a kore shi falayar da ahadun an ya kuna numman yuzadu to amma da yadda ya zo a riwaya nan falayar zadan nan za a rika koran wasu suna zuwa ga su da duk abin da ake nema amma ana kore su daga wajen auri kama yuzadun ba'iru dhal watan za a kore wasu kamar yadda ake kore bataccen ba'i yana tahowa ana kore shi saboda bai da shi kuna dinin ala halumma ala halumma ina kiran su ku taho ku taho fa yuqal innahum qad badalu ba'dak sai a ce a'a ai su sun canza a bayan ka sun bar abin da kake kai fa aqul fasuhqan fasuhqan fasuhqa sai ce to watan fusukar ma'ana ba burudan watan kalma ce ta nuni da korewa irin irin to a tafi a tafi a tafi nesa nesa nesa watan wannan ya haifar da iska kwarai da gaske wannan nasu wanda har imamu shafi'i radiyallahu anhu an taɓa tambayar sa akan motsa malik yake cewa dukkan motsa ya karɓe shi a wurin imamu malik kuma ya yadda da ya yi jazmu da ingancin motsa gaba daya ya ce amma akwai hadisi guda daya a cikin motsa shi dai da sarran shi ne da ba dai imam malik bai waice shi ba a wurinsa shi ne wannan hadisin ya ce hadisin ala'usa abdurrahman to to dalili shi ne a wannan nasu falai zadan da rijalar min an audi watan wannan 'yan shi'a musamman imamiyya sun riko da wannan wurin cewa ai sabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sun riko da shubuhat dama banda wannan ba wannan kadai ba sun hada tare sai suka ce to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun bar koyarwar sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bayan sa waliyahu billahi saboda haka shine zai ga mutane ya san su ya bar su cikin hanyar Allah amma a ranar tashin kiyama sai a ce masu ai sun canza sun bar abin da ka bar su akai sai ya rika cewa fasukan fasukan fasukan wannan fahimtar su kenan suna da abubuwa da yawa da suke ayyada fahimtar su misali suna daukan hadisin amma ko wai amarin tabtulu fi'atul baghiya yatuhu ila jannati wa yadunahu ila an-nar ana hadisi ne ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a to da sauran hadisai makamantan waɗannan amma abinda malamai tabbatattu hadis sunna suka tafi akai cewa wannan watan yana nuni ne zuwa ga sirat din da za su bayyana domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba ya ga maka ya san su ya fata harifin mani ya ci ba a daga haka hadisi ne su raka tun daga zamanin manzan Allah har tashin kiyama akwai mutane wanda suke suna sallah kamar yadda mutane suke sallah suna azumi kamar yadda mutane ke azumi suna dukkan sauran ibadun addini amma sun zo da wasu abubuwa cikin addini wanda wannan abin ya sa suka zama abin da malamai ke kira mubtadi'a watan mdda idan aka ce yan bidiya a cikin addinin musulunci ana nufin khawarij khawarijawa masu kafirta mutane suna cewa ba wanda yake musulunci sai su masu tsananta za addini a zahiri da yan kadariya kadariya yan kadariya su ne mutanen da suke cewa mutum da kansa Allah ba ya da hannu cikin aikin mutum duk abin da mutum ya yi ba Allah ne ya kaddara mashi da yan jabariya ‘yan jabariya su ne masu cewa don abin da mutum ya yi hore kawai da wanda ya sha giya da wanda ya je masallaci duk ba kuma idan Allah ne ya tsara za su haka ba su suka tsara makansu ba da ‘yan rawafit ‘yan rawafit su ne wanda ba su yadda da sayidina abubakar da umar da usman ba ba su yadda da su ba waɗannan su ake ce marawafin musamman sayidina abubakar da umar to waɗannan a cikin addinin musulunci aka ambaci ‘yan bidi'a malaman suna kai sun ce ɗan bidi'a su wanda suke nufi kenan banda yanzu yadda zamani ya canza da zana itlaƙin lafazin ga kowa yana itlaƙin shi ga wanda ya so ba ma da ainihi a wurin malamai aka ce ɗan bidi'a to waɗanda ake ishara zuwa gare su kenan ɗayan waɗannan firar ɗin guda hudu to malamai suka ce waɗanda ake nufi kenan musamman waɗannan hawarij ɗin wanda suka bayyana sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin su kuma ma yanda ya ba da labarin su yana inna min dhikri hadha qauman qom ta'tuna salatakum ila salatihim wa siyamukum ila siyamihim wa qira'atukum ila qira'atihim yamruquna min al-islam kama yamruqu sahmu min ar-rabiyati wa li hadithi inna ma takhawwafu alaykum rajulan qara'a al-qur'ana hatta ru'yat ba'jatuhu alayhi wa kana rida'ahu al-islam fansalakha minhu wa kharaja bis-sayfi ala jarihi wa ramahu bi-shirki haka zuwa karshe fatan duka dai mutane ne wanda suna da tsananta ibada wannan shine makrullahi al-khafi shi ne matsulayar hafi wanda muke yawan ishara zuwa gare shi kamar yadda ya zuwa cikin hadisin a cikin ayan ƙwararri an ya ayyuwa alladina amma latar fawa su wasu kuma sauti ɗabi wa latar jaru da wani kawai da jari ba a zuku libadi an ta haɓaɓa a amalukun wa an tumla ta shiruna an ta haɓaɓa a amalukun wa an tumla ta shiruna watan rashin ladabi ga janabin manzo Allah sallallahu alaihi wanda shi ya haifar da khawarijanci khawarij sun zama abin da sun zama don muka lura ubansu shi shi zulkuwai sira a tamimi shi jagoransu ai rashin ladabi ya zo ya yi ga manzan Allah ko? hadhihi kismatun ma urida bi awajin Allah wa iyazu billahi ko ya rashin ladabi ga jalalu manzan Allah da za a kashe shi sai sayyidina rasulullahi bayan ya juya ya ce to wannan a tsatson shi da irin mutanen da za su fito ma'ana wanda za su rika irin aikin nan nashi don haka abin da khawarij suka yi sun bada rashin ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai kalli idan sayyidina Ali ya ce yana kan fata wa iyazu billahi domin raini gare shi raini ga manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai kalli idan sai da Aisha radiyallahu anha yace tana kan bata domin raini gare ta raini ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to amma rashin ladabi ga zainab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haifar da rashin ladabi ga sahabban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aikin su ya lalace wa hum la yashkuru domin akwai wanda aikin shi ke lalacewa huwa yashkuru yanzu mafi yawan manema mata da barayi da 'yan tasha mashaya ne ne da sauransu inda za ka zo ka gan shi ka ce yana cikin tangarin shi ya ji ya sha giyan shi ya dawo ce to da Allah ya sa ma addu'a ya ce da Allah ka daina mun izgilanci ko ba haka ba shi akwai cikin su wanda to mu ne mu da Allah ke kuma zai sai abin da Allah yi kawai ko irin shi to kai da kawai sai dai rahama ubangiji amma ya san ya tauka da asa a duniya to irin wannan mutumin Allah na san shi irin wannan mutumin Allah na san shi ba wai ya san shi ne wanda ake cewa annaba abdi wa alima anna lahu rabban ya'khudhu bi yadihi wa yaghfiru dhunuba fa shahadu anni qad ghafartu li abdi mai bawa na yayi sako kuma ya san yana da wani ubangiji wanda yake daurike hannunsa kuma ya yafi to shaida na yafi ma bawa da ishe misali hadisin bukhari na mutumin da ya ce in ya zo rasuwa ko daga cikin banu isra'ila yan uwansa su dandaka su bar naman shi ya bushe a dandaka ya zama gari a bari sai ranar iska ya taso a watsa a teku wannan mutumin zahirin abin da ya yi ma wallahi da dani bayan ya tsara da rayuwa yana ta'asa yana sako da ya zo mutuwa sai ya akbar min ukhtiha ko ba haka ba tunda abinda wannan yake nufi ma'ana haka haka Allah zai sha wahala wurin tarin ko ba haka ba in ya san tsara shi ba wahala da wannan da wancan to dan me ma zai tsaya na wani wahala ai gari ai menene wa talari inna ma amruna li shay idza aradna wa an naqula lahu inna ma amruhu idza arada shay an yaqula lahu kun ko ba haka ba saboda haka wa ma amruna illa ba ya kan kalamin bil basar saboda in ya san wannan duka baya bukatan ya wahalar da kansa to amma da yake dalilin da yasa yayi tsoron Allah ne mu lura dalilin da yasa yayi cika wannan laifin da ya karar da rayuwa yana yi da wannan mafi muni da yayi wurin rasuwa dalili yana tsoron Allah yana tsoron gamon shi da ubangiji Allah ya ce a tattaro shi kai tattaro shi ce me yasa kai harka kai ko ba yace ai kaji kaji ya ubangiji yace to shikenan saboda wannan tsoron da ka jinawa na yafi maka tattaro to shi yasa arifi suke cewa kamar yadda ibnu abdullahi sakandare yake faɗi saban Allah da ya haifar da kaskantar da kai da jin ni wallahi mai sako ne Allah ka yafe mun to ya fi biyayya ga Allah da ya haifar da girman kai da jin kai Allah ka bani da aiki na ko kamar yadda Allah yake faɗi kuma wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗi wani hadisi za a zo da mutane ko a ce mas a arraza shi sai a ce to ka tafi aljanna dan rahama ubangiji ya ce Allah dan aiki na dai a to dawo zo a yi lissafi ko? sai a yi lissafi shi ya ce to kaga aikin naka ne ta mafi kankantar ni'iman ubangiji gare ka to tafi wuta tun da wata biya ba Allah ya kare suna kawai Allah ya mana da rahamansa to kaga an ta haɓaɓa a matukun wata masu shiruna su ne irin mutanen da su suna cin cewa suna Allah ne yana masallacin yana sallan yana karatun qur'anin da sai qira'atukum ila qira'ati bi shay'in kuma siyamukum ila siyamihim bi shay'in ya dinka azumi ya dinka karatun qur'ani ya dinka komai amma sai rasul adabi ga janabin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bada sul ajana adabi ga janabin sahabbansa wanda ya bada sul adabi ga janabin magadansa a baya cikin rayuwa sai ya zama an tabbata a malikun ma'antun latashi Allah ya kare saboda haka malamai suka ce ana nufin irin waɗannan alkhawarij din ne watan da su hadisi yake nufi watan khawarij su ne mutanen da manzo Allah da khawarij da ire-iren su khawarij kadariya duk irin da waɗannan waɗanda suka fara cikin kashe-kashen munanan ayyuka bayan sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musamman na kafirta al'umma musulmi to su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce fasufan fasufan fasufan wallahu alam amma dai baya nufi ko kadan sahabban sai na Rasulullah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuskuren da su ƴan uwanmu ‘yan shi'an suke yi wurin fahimtar irin waɗannan da su shi ne suna ɗaukar karatun rabi su bar rabi shi kuma addinin musulunci sai daga ɗauki ta in ya yarda da wannan hadisin na muwaffa to ya yarda kuma da hadisin muwaffan da ya ce sai na baka ɗan aljanna ne saboda isnadi ɗaya aka kawo su ina fatan mun gane wannan in ya yarda da wannan ya yarda da wancan in bai yarda da wancan ba to kada ka ba mana hujja da wannan to manzo Allah sallallahu alaihi ya ga mana sai na Abubakar yana cikin aljanna ya riga ya ga zango ya ga mana sai na Umar ya riga ya ga zango aljanna ya ga mana sai na Uthman ya riga ya ga zango sai na Talha ibn Ubaydillah ya riga ya ga zango saboda haka duka sai na Usman ma abinda manzo Allah ya ce to ma da Usman ma abinda ba da shi an nasa hannu a aikinsa an kaddamar an shigar suraka yanzu eh shi yanzu da aiki da karye aiki ba abin da zai kuma ƙara cutar da shi malamai suke cewa ma'amunul aliba shi ne shi yanzu kuma da duk abin da zai yi na muni alada zai ko ba wata rana wani bawan a haka ibn abi wata hada ya taɓa zuwa wurin manzo Allah yace wallahi ina hasuban zai kullu na manzo Allah yace kazabta wallahi dan ya kula yace ya rasulullahi hasu zai shiga wuta yana wahalar da ni yana azabtar da ni shi bawa ne manzo Allah yace ƙarya yake yi wallahi ba zai shiga na rikar kula ha ba zai taɓa shiga wuta ba fa inna hu shayya badran ai ya je wajen shi ne justification ai ya je wajen sai kawai da a wani shugaban sai da mafi kawai da aka kuma a to a shi kenan kullum man shayi da badran lam yarkulan na to da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce akan hatibu wallahi lam yarkulan fa innahu shahida badran an ya halarci mutum ba zai taɓa shiga wuta suraka mutum ya zo yana nan duniya shi yana nan yana wahala da ya ma san shi ne ne ta san akibar ba amma yana nan yana ta kokarin sabon sai na rasulullahi da limansa wanda da jihadin su ne addini ya iso mana su ne Allah ya zaɓa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan halitta yana iya kokarin sa sai ya bata wannan ya zagi wannan to menene riban shi a cikin addini cikin fatanci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi da riba ko musamman abubuwan duk da ake dogara da su cikin batancin abubuwa ne wanda mafi karfin su zanniya ce zato ne ba tabbas ina fatan mun gane mafi yawa zato ne musamman shi yasa imam ibn arabi al-maliki yake faɗi a cikin tawajjal al-awasim min al-qawasim mu gode ma Allah subhanahu wataala da ya kubutar da takobban ba mu dauka mun yaki sahabban manzon Allah ba to sai ko mu ci gaba da roƙon Allah bayan mun yi wannan godiyar Allah bai sa mun yi khawarij ba dan da ya so yayi haka ba wanda zai ce dan mene la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu to da muka gode ma Allah wannan kuma to sai ko mu ci gaba da roƙon Allah kuma ya kare halshinan musulma kada su fada da waqi'a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah subhanahu wataala ya karbi rayukan wannan ba karamar ni'ima bace wanda Allah subhanahu wataala ya tabbike shi amma duk mutumin da ya bar addinin shi ya zama batanci ga jinabi sabon manzon Allah batanci ga magabata to wannan ya dauki tijara biza ya dauki kasuwanci wallahi mare ni ba kasuwanci ne hasara Allah subhanahu wataala ya gane da mu wa haddathani an malik an hisham ibn urwata an abihi an qurban maula usman ibn affan anna usman ibn affan jalasa ala al-maqaid fa jaa al-muadhdhin fa adhanahu fa adhanahu li salati al-asr فدعا بماء فتوضا ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها inda aka ce samitu rasulallahi wanda yake rubutu irin nawa ya gyara rasulallahi ne da fata a saman lani ba da kasra a kasar lam ba na bari hadisi imam malik ya ruwaita daga hishamu ibn urwa wannan kurakurai ne daga masu bugu yana daga cikin kurakuran yan uwa makaranta idan ya ga kuskure daga mai bugu an aka gyara sai ya ce yayi mu imam malik gyara ya zubillah shi imam malik ma ai lokacin da ya rubuta wannan littafin ba ma da hannunsa ya rubuta ba illa ilayhi bil ghalib aka rubuta na ɗaya kenan na biyu kuma wannan annan istinsahin motsa nan ya fi kala 40 riwaya daban-daban so da haka in aka kuskure a littafi a gyara saboda ba yana nufin an yi ma mai littafin gyara ba ne mai ana ma bugu ne mai bugun nan ko wani mutum ne ya je hau typewriter ko computer ya buga so da haka shi ake cewa ya yi kuskure ba an ce motsa ne kuskure ba Allah ya gano da mu misali za mu ga wani abu da zai nuna mana wannan misali laula annahu fi kitabillahi wannan laula annahu fi kitabillahi ya zo a wata riwaya laula ayatun fi kitabillahi laula ayatun in ka kalla annahu da ayatun in ba wasali za su kama in ba dubo ba wasali za su kama ko ba haka ba to a wata riwaya an ruwaita laula ayatun kuma ma kila ma'anan laula ayatun ma ya fi bayyana karara kan laula annahu kamar yadda zamu gani a baya saboda haka kaga shi dai mawallafi ba ya da dakhala ciki dan na san irin wannan yana faruwa diwanin Maulana Shafi Ibrahim da yawa daga yan uwa wanda za su zo suna cewa nan akwai gyara nan akwai gyara sai a ce yana mushe ku gyara shi kuma shehu ba shi ya rubuta wanda rubutun wani malami ne a gusau ba Allah ya rubuta kuma shi zai iya kuskure zai iya daidai kuma wanda suke muraja'a wasu malaman sa ne shi wanda aka yi wanda ba diwanin nan ba a taba kai masa ya karanta ya ce eh wannan haka yake sannan a ci gaba da bugawa ba saboda haka shi ma ɗaukowa aka yi daga cikin wani diwani da aka ce ma diwanin kabir aka ɗauko aka ciro wannan nan Allah ya saka ma shek balarabe jiga ya ɗauko ya kawo ma malaminsa shek abubakar atik shi kuma shek abubakar atik ya umarni da cewa a je a rubuta aka ce to akwai wani malami ana ce mashi alƙabi ina zaton ko abdul qadir aka ce to tun da senegal ya nisa a kan wata Allah idan muka ga wani abu da mu gane ba an yarda duk abin da alƙalin nan ya ce haka ne mu rubuta sai mu rubuta yadda alƙali ku je ku same shi yadda ya ce haka ya kamata ku yi haka saboda haka wasu abubuwan ba su gane ba sai su rubuta irin yadda abin da alƙali ya ce a wurin to haka dai aka rubuta har aka kammala shi kuma wanda ya rubuta shine malam mai nasara na an hisham ibn urwa an abihi an umran arwata daga hisham ibn urwa daga babansa shine urwa ibn zubair radiyallahu anhu an umran umran wato maulani na usman ibn affan to usman ibn affan din ya zauna akan kujera an sa maqa'id maimakon maq'ad saboda wato ana so a yi maka ruri da kujera mai kafafu kasan kujera kala kala ne misali akwai wanda kawai kamar ba ya da kafa ko kawai kamar misali a sassaki itace mai kawai haka a shirya shi sai a zauna ga da kujera ne amma bai da kafafu da yawa to akwai mai kafafu hudu ko ko kafafu uku to irin wannan mai kafafun akan sai ke zo shi yasa aka ce maqayat fa ja'ahu al-mu'adhdhin sai mai kiran sallah ya zo fa azanahu bi salatil asr dan ne kira shi zuwa ga sallar la'asar ba shi gaya mashi an kira sallah yanzu ana jiran shi a tada ikamu saboda shi a turin mu'minina kuma ya shagaltu da hidiman al'ummar musulmi saboda haka yana karasa ta bayan al'umma kila baki da sauransu ya zo ya sanar da shi an kira zuwa ga sallar fada abi ma in fata wadda sai ya ce a kawo masa ruwa a kawo masa ruwa ya alula kuma kawo wannan hadisin a nan aka kawo shi a wani wuri za a kawo shi da wata riwaya daban a wurin ma sai da ya ba su karatu ya ce ku kawo mu ruwa ku koya mu irin alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo ruwa ya alwala ce to kun ga yadda nayin nan to haka manzan Allah ya so da haka su ayin da yaki da suka dauki karatun daga wurin sayyidina Muhammad فتوضا سي الولا ثم قال سنه yace wallahi la uhaddithannakum hadithan yace wallahi zan ba ku wani labari wato zan faɗa muku wani hadisi sabai suka ce hadisan ko da na kira suna nufin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laula annahu fi kitabillahi da ba din yana cikin littafin Allah ba ko ko da ba din wata aya da take cikin littafin Allah cewa wala taktubu shahadati illa ko tarko ilimi misali shine daula ayatu amma fa ce daula annahu wato shi abin da za a faɗin nan yana cikin littafin Allah ma haddathukum da ban ba ku labarin shi ba wannan yana cewa ba dole bane duk abin da mutum ya sani ya faɗa kuma ba dole bane dukkan ilimin da sahabbai suka turo manzon Allah sun gaya mana kuma ba dole bane dukkan ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ina fata mun gane wannan wannan wurin kadai laula annahu fi kitabillahi ma hadastukum bihi ya sai nuna maka ba dole bane dukkan abin da sahabbai suka ji daga wurin sayyidina rasulullahi suka faɗa mana dan wannan ma da bai niyan faɗi ba sai da ya tuna abin da cikin Qur'ani da su tuna cikin Qur'ani ma suna gani a Qur'ani bari in faɗa musu da baya cikin Qur'ani to ba su ne gare ni ina fatan mun fahimta ko ba abin da nasin ya nuna ba kenan da saboda haka ba daidai bane mutum ya tunanin cewa duk abin da sauki na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sani ya sanar duka ba zai yi ba dan da ya sanar da duk abin da ya sani duka da ba bambanci tsakanin shi da ɗalibansa ko da ilimin su ya zama daidai da ɗalibansa kenan in bai zama daidai da furadansu ba zai zama daidai da majmu'ansu ban san ko an gane ba ba ta an taro dukansu to duka karatun da yake tare da shi sallallahu alaihi wasallama in an tara su gaba daya to suna da wannan duka karatun in ba shi a wurin wannan akwai a wurin wannan ba kuma haka bane ba haka bane ni da kai ma ba za mu iya sanar da duk abin da muka sani ba ko an ba ni labari wani malami daga cikin manyan malaman mu na Zaria malam Sani na kofan doka shahararren malami ne a Zaria Allah ya kara masa yarda ya yi tafiya ya je kasar Mali ya dawo da ilimi ne yawa shine malamin sarakunan Zaria na wancan lokacin zazzau to dai dawo yana karantarwa da ya zo rasuwa sai aka gaina ta kuka aka ce kukan me kake a karamar kalla yana da manyan malamai kuna sun shehu yahuza ibn sa'ad almajiransa ne a wurinsa suka yi karatu da shek ma'aji ishaqa da su malam na iya shahararrun malamai ne da zaria da kasan nahiyar west africa wanda duk waɗannan wannan malam sa'adin mawuyaci ne ka sami wani malami yanzu wanda malaminsa ko malamin malaminsa ne karatu a wajensa mawuyaci ne saboda haka sun karatu lokacin mutum ya shahara a fanni to da ko ina ana zuwa a zo wurinsa a ɗauki wannan fannin to koyaya dai mutum yake kila in shi ba almajirin malam da huza ba ne almajirin almajirin sa ne in ba almajirin almajirin malam huza ba ne almajirin almajirin malam da iya ne haka misali da malam sani ya zo da suwa sai yake aka gaina ta kuka aka ce lafiya adana wajen Allah sai ce abin da yake damunsa ya dawo daga mali da ilimi kala tara nau'o'in fannin ilimi ya ce ɗaya kaɗai ya koyar da almajiransa bai sami lokacin da zai ilmantar da su sauran fanni tawas wanda ya ɗauko daga ƙasar mali daga tumbukutu lokacin tana asiman ɗaukan ilimi ba ya ce ilimi ɗaya kaɗai wannan almajiran nasa gaba ɗaya suka ɗauka a wajensa ga shi zai rasu bai sami lokacin da zai ilmantar da su ragowar fannonin ilimi ba wannan ba wani malami ne na wani gari wani malami ne na wani gari to ina malamin halittar Allah gaba daya kai tunanin dukkan abin da ya sani wai ya sanar da kowa da kowa ba zai yiwu ga sahabban sanan suna ga mana hadisu an rasulillahi a aini amma a hadu ma bakar wasu wannan shekarar shi biyu ba tare da manzon Allah ina wanda suke tare da manzon Allah tun kan manzanci su sai na ali tun kan manzanci suke tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna da hankalinsu da a cikin halarar manzan Allah aka saukar mashi da manzanci suka fara imani da shi duk rayuwarsa suna tare da shi har ne intikali ila rafiqil a'la suna tsaye ƙwarar suna tsaye da sayyidina Abbas da sayyidina Ali suna tsaye sayyidina Rasulullah ya koma zuwa ga Allah kaga ma'ana sayyidina Ali ya tarayya da manzan Allah tun da aka aiko shi har ya koma ga Allah ko a sayyidina Abu Hurairah shekaran shi biyu da rabi tare da manzan Allah gaba daya amma shi da yake gaya maka ya ɗauki ilimi kana biyu daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗayan su ya koyar ma al'umma ɗaya kuma wallahi da zai koyar sai a yanke wuyansa kuma wannan ɗayan da ya bar shine wannan hadisin dubu biyar da ɗari biyu da wani abu da aka waita daga gare shi su shi ne wannan kashi ɗayan da ya koyar kashi ɗayan kuma ya ce mu koyar da ma zai koyar da za a yanke wuyansa ashe ba dole bane dukkan abin da suka sani su sana ballan dan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ka fabi mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma yasma ya ishi mutun ƙarya a ce yana bada labarin dukkan abin da ya sani ya isa ƙarya saraka ba zai yi mutun ya sanar da dukkan abin da ya sani mutanen duniya ba ba su iya sanar da abin da suka sani balle balle an ce akwai wani wani theorist shahararre ko wani Einstein ake ce shi ko menene lokacin da yazo yazo mutuwa shi ma yana ta kuka yana ta rubutu a jikin gadansa na asibiti nurse ta ruɗe lafiya da za ta ce wallahi wani theory ne da yake ta sanya kawo ma duniya gashi kuma zai rubutu kuma theory bai gama theory ba shi ne yake da theory relativity na ya so ya kawo wata shi babba wanda ta fi wannan to sai kuma bai sami ayyuka shi ke mutu shine duk ya rubuta zanin gadon nashi to kaga mutanen duniya ba haka to ina ga kuma wanda ilimin su daga wurin Allah ne wanda kuma kowa gwargwadon matsakin da yake zuwa masa yadda Allah yake lamuta nani wata mare iyaka to haka karatun da Allah ya bada manzo Allah almajirin makarantar ubangiji ne wanda maganganu ne muna ganin su kaman kanana manya ne addawani rabbi fa azana ta'dibi ko ubangiji ya rene shi ubangiji aw allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima ubangiji ya ilmantar da shi to kowa yana kyauta da abin da yake da shi yana ba da irin abin da yake da shi ne abin da Allah yake bayarwa ba ya da iyaka karatun Allah ba zai zama mai muƙayyadi ba ko dan kowa yana karatu irin na malamin sa ko ba haka ba kowa yana karatu kaji mutum ya fi karatu cika kaji karatu kamar na malamin shi ko da yake na gasa sai tuna mun malamin sa to wannan ubangiji ne malamin sa karatun ubangiji bare iyaka ne wannan kida yana daga cikin hikiman da ya tsaya sallallahu alaihi wasallam a tsayuwa ɗaya ya sanar da al'umma duk abin da zai faru a tashin kiyama saboda karatun bai takaita da lokaci ba na wanda naka ya takaita da lokaci duk abin da muke so ba za mu iya faɗin a awa biyu abin da zai faru a ranar nan gaba ɗaya ba ba za mu iya saboda karatunmu ya takaita da lokaci shi ko tun da malaminsa bai takaita da lokaci ba kuma haka ya koya masa karatu sai ya ba da karatun abin da zai faru har tashin kiyama a tsayuwa ɗaya ba sanin abin ya fi ba da mamaki ba a iya faɗin abin da zai faru tun daga halittar duniya har tashin kiyama a tsayuwa ɗaya ko abin da zai faru a national box ɗin a yau aka ce ka bai ba zai faɗi maka tsayuwa ɗaya ba zai faɗa kwana ɗaya biyu uku ba to ya isa mu gane me yake haifar da haka kila saboda inda masdarin da karatu yake zuwa to to Allah wa kike gane ta da haka ba dole bane duk abin da al-Imam Ibn Taymiyyah ya fange a cikin littafin Shuraful Malami an al-A'immat al-A'lam shahararren littafi ne wanda ya wallafa yana cewa wajen bai kamata a rika zargin su Imam Malik da su Imam Abu Hanifa ba idan aka sami wata matsala a cikin littafin su wanda ya saba da ko a cikin masabobin su wanda ya saba da abin da muka sani a cikin sunna daga cikin dalilansa guda goma da ya kawo na cewa bai kamata a zargi ba ya ce zai yiwu sun tsaya a kan wani hadisi wanda ya fi mu hadisin da muke da shin nan inganci sun gani amma ko mu hadisin bai iso mana ba su ya iso masu sun ga hadisin sun san shi kuma ya fi wannan wanda mu muka gani din wanda ya saba wa mazhaban nasu ya fi wannan namun inganci to amma mu ba mu same shi su sun same shi Allah ya gane da mu ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول sai yace to naji manzon Allah tsira da nan Allah su tafata gare shi yana cewa ma min imri in yatawaddau fa yusinu wudu'ahu ba wani mutumin da zai alola ya kyautata alolansa kuma yusalli salata sannan yi sallah bayan yayi alolan illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salat sai an yafi masa abin da yake tsakanin watan wannan alolan nasa da sallan nasa abu afwan bai tsakanin wannan sallan da sallan da take zuwa bainar salatin ukhra ya yafi masa abin da ke tsakanin wannan sallan da yana wannan lokacin da sallan da za ta zo bayan wannan lokacin hatta yusalliya a har ne ita wannan sallan watan abin zunuban duk da yana tsakanin wannan salloli guda biyu to za a yafi musu wannan zunubai kala kala ne zunubai kala kala ne amma wannan haka kawai ake baki a karatu amma kai in ka kyautata so da ubangiji kai ka ce wani shine yana kowane iri ne ya ai kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a to shi kenan sai Allah ya ga maka mafi girman zunubi da kyakkyawan mutum kama baka yi musiba ko domin gafara yana da ban mamaki watan watan a shi istighfar a dukkan nau'o'in wata laifin da mutum yake ga girman laifi amma in kai istighfari zuwa ga Allah subhanahu wataala ba wai gafara kawai Allah yake maka ba Allah Allah yake ba ko menene wa man yazlim nafsahu wa man yaqtaw yaksib isman thumma yastaghfir Allah Allah ko menene aya wa man yazlim nafsahu ah to ci gaba aw ithma thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala bihi butanan ba banda wannan kafin na wa man ya'mal su'an jazakallahu khair wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu mulura wanda ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله sannan ya nemi gafaran ubangiji to don Allah baka abin da kai nema gafara a shi ubangijin ne za ka samu wanda ya sami Allah ya sami komai ya ji Allah ko ba jin gufranan lahi ko rahmatan lahi ko afwan lahi a a ya ji Allah ghafuran rahim wannan ba karamin babban ni'ima ce daga ubangiji ba ba karamar budewa ne Allah ta wani bude kofa kuma masu zunubi suke nema Allah ya masu me muke nema daga ubangiji wanda ya wuce wannan wace kofa muke nema Allah ya bude mana Allah subhanahu wataala ya ga mana la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kar ka cire rai ba laifin da Allah shi yasa mafi girman laifi na marasu rabo a wurin Allah su ne wanda zaka suna cewa ai su shikenan kuma su ba su da rabo kawai gaba daya su da lahira su ba su da rabo wurin Allah sun munanta su da ubangiji ko irin matsafan nan da me zaka suna cewa ai su rabon su na duniya ra shikenan sun gama munanta su da ubangiji sai Allah ya ana inda zan yi abdi bi sai bar shi wurin zatansa amma da ya san cewa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a shikenan to ba wai yaghfiru dhunuba bane kawai kan lura to man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidullah sura ga kuwa kada mi kasa a gwiwa cikin neman gafarar Allah a kowane laifi kuma kada mu ci ayi wannan laifin ba Allah muka yi ma ba wani mutum muka yi ma sura ga zamu sai an nemi gafarar mutum wannan ba gaskiya bane na taba cin wani na faɗin wannan magana wai Allah baya wal iyazu billahi wai baya laifin ya ga laifin da aka yi wani injuwa ne injuwa ne da kai da wani duk ba bayan Allah bane in aka je lahiran Allah in ya so sai ya ce ma wani kai ka manta an maka laifin kai ma raqiu al raqiu ka manta an masa laifin kai ma a ci Allah Allah ya risa Allah ya risa kai ma a ci ka manta wurin da aka yi laifin ma ya manta ba ba haka ba shi ma wanda ya laifin ya manta ga bubban da ake sa su magana din ba dai Allah ne ke sa su ba kuma ku manta shi ne zai tafi aljanna wanda zai ce ma Allah dan me ya aikata la tsaro amma ya faru kuma daga cikin mafi girman laifi ka ce wai Allah ba zai yafe ma wani ba Ramadan da suka kuma yana cewa hadisi mai ayyar mutu ayyar alayyar da ya kuma inna Allah la yaghfiru li fulani wani ne yake mun shishigi cikin mulki na yake mun shishigi cikin isana na cewa wai ba zan yafe ma wani ba to ku shaida wannan da yake cewa ba zan yafe mashi ba na yafe mashi shi kuma da yake takama da yana da abin da zai zo ya wuce to a shaida na ɓata rana saboda rahman Allah subhanahu wataala kofar ta abu da take gafaran Allah subhanahu wataala kofar shi abu da yake kuma Allah bai sa shamaki tsakaninka da Allah ba wajen wannan gafara wajen wannan gafara wajen ba shamaki ka zo ma Allah wai da zalaka anni ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun suna kai kuwa mai nemi gafarar Allah subhanahu wataala akan abin da muka kaddama da abin da muka jinkirta Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne abin da ya sa na tsaya nan wurin watan malamai ya kalli ajnibiyarsa kaman misali kila ya taka da kafarsa ya je kallon kwallo irin da wadanda kanana ne ban ce kwallo laifi bane misali ne kawai irin wannan ƙananan to sai su ce su ne wannan alulan ke wankewa aje da yake zan ya kama Allah buɗaɗɗen abinsa yi hajjiru alallahi wasi'an sai kuma akwai laifin da ba Allah aka yi ma bawan Allah aka yi ma shi kuma nan Allah ba ya yi shi kwata-kwata sai bawan ya yafe mata jiwa bawan da ya ce ya gada bawan da kai da kafafin mallakan wuya ne Allah ya gane da mu kawai ya haya kawai da malikun arahu yuridu hadhihi al-aya yaya yace imam malik yace ina ganin yana nufin wannan ayar ne aqimi sawaqimi salatu tarafayn nahari wa zulfa min al-layl ka sai da sallah a watan farkon rana da karshen shi watan asuba da yamma kenan wa zulfa min al-layl da cikin kuma tsakiyar dare innal hasanati yuzhibna sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka zalika dhikra lil-zakirina wannan tunatarwa ne ga ma'abuta ambatan Allah subhanahu wa ta'ala watan masu yawaita ambatan Allah su Allah subhanahu wataala yake tunatar ma wato wannan ko kuma sai yawan zikirin Allah subhanahu wataala wannan Imam Malik ya ce yana zanin zatan idan an ce laula annahu ne saboda shine ya nuni da cewa watan ibada tsakanin sallah da sallah a cikin qur'ani shi kuma sayyidina Uthman ya ce hadisin yana cikin qur'ani laula annahu fi kitabillahi ma haddathtukum to saboda haka sai ya ce ku kile yana nufin wannan amma in ana nufin a hadisin ya zo a laula ayatu fi kitabillahi ne to yana nufin ayoyin da suke hani da koyi ilimi ne wallahu alam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ni bismillah ga tabbata
to wancan magana a kan matsalacin ne a kacin kacin bayiya na a kan matsalacin muna muka samu kanmu a ahal suna ne kuma muna da shi tarbiyyar cikin sun bai magana ce ta abu ne a kan mu muna tsakiya mun tausa akwai mun kuma mun tau tsarin da su gudu to a kan matsala ya rami da magana ne da an ce da tun amma da kacin bayiya kuma ya fito an gana shi ya fito ya zo kuma an kashe shi a yi tambaya ta biya kan matsala a kan maganar biyan sallah a ba'i ne inganci ko kuma ne Wa'alaikun salamun rahmatullah. Magana alfiyatul bagiya watan gaskiya abin da ya fi kamata shi ne ka ce suna kan kuskure. Abin da suka aikata a da'awatu ilan nari ne amma su ba yan wuta ba ne. Ka gane magana? Saboda abin da suke kai kuskure ne, suna ka abin da suka aikata kuskure ne, amma ai dama, dama amma da mutanen da na ali su suke da gaskiya wanda suka saba musu su suke kan kuskure dama ba mu ce ba mu sani ba ai su suke kan kuskure amma dukan su mujtahidai ne shi ko mai ijtihadi da wanda ya dace da wanda ya kuskure duk na da ake ba su da al-mujtahidul musibu ne da al-mujtahidul muftihu man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid ka gane to wannan shi ne saboda haka abin da za ka ɗauka shi ne na'am amma yana kan gaskiya da shi da fi'an da suke tare da shi wannan wanda suka kashe shi suna kan kuskure sun yi babu sun yi udwan amma akan rashin sani akan ijtihadi da kuskure saboda haka su ma suna da ladan kuskure Allahu a'lam kazai da bina'i watan hadisin abin da yazo shine a ya zo da kalmar qaba'i wa ma fatakun faqdu haka nassin hadisi yace wa ma fatakun faqdu fama atattum min as-salati fasalluha ko fasalluhu wa ma fatakum faqdu wani riwaya wa ma fatakum fa'atimu ku cika to anan gurin shine duk da faqdu shine mafi shahara to anan sai malamai suka yi ta maganganu ne ake nufi da faqdu shin ana nufin karama rakawoyin da suka gabata ne ko ko ka gina akan su sune na farko ka ƙara waɗancan na farko a ƙarshe to amma a mazhabin malikiya maganar guda biyu duka kuma kaza'i ne illa a zahirinsa akwai wanda zahirin shi kaza'i ne a aikatan shi kaza'i ne akwai wanda zahirinsa kaza'i ne a aikatan shi bina'i ne ka fahimta wanda zahirinsa kaza'i ne a aikatansa kaza'i ne shine ka dauka raka'an da kai na farko raka'an da kai na wanda ka sami iman akai su ne raka'o'in karshen ka na sallah aniyanka raka'o'in da zaka rama su ne rakawoyinka na farko na sallah ka tsaba'i idan ka ɗauka rakawoyin da kai na farko su ne rakawoyinka na farko rakawoyin da kai na ƙarshe su ne rakawoyinka na farko rakawoyin da za ka dawo da su ƙazarinsu za ka yi har yanzu kana fahimta na ƙazarinsu za ka yi amma su ne rakawoyinka na ƙarshe a niyya amma kuma a sigar ƙazari za ka yi su ka fahimta to ya zama binari na'am na'am idan kuma masu karatu a bayyane ne ya zafi a wannan su
to shi ne matsaloli duka sun bambanta wasu sun tafi akan cewa za ka dauko su a bayyanansu wasu sun tafi akan cewa za ka isfa'i saboda tartibi kawai ba dan niyyar cewa wannan sun koma rakawoyin karshe ba ta fahimce ni na ba ta akwai hadisi za mu karanta shi a cikin muwaffa malik na sayyidina umar wanda ya tambaya akan sallar magriba wanda ta zo akan wannan akwai mazhabobi guda biyar ko ko fahimta guda biyar kan yaya ake yi amma dai duka wannan fahimtar gaba ɗayan su watan suna cikin abin da aka ce ma ikhtilafu suwai dukan su a hakika qada'i suke dukan su amma akwai wanda qada'i ne a zahirin sa bina'i ne a qada'i ne a hakikan sa bina'i ne a zahirin sa kaman dai aljamu suwari da ake yi na sallah wallahi alam na'am na'am sai na maganar hadisin zuwa kuwa isi da yake maganar a can hadisin da yake cewa yan uwan wannan mutum za su so karshen duniya suna ce wa mutane shi da shirkai da su amma abin da yake faruwa a jama'a da za ka ce kamar da iman sani ba
haka na wallawa abin da ya sa ne tambayi na abin da yake faruwa so da yawa za ka samu yadda ake raba shi mai ruwa daga wadatar da a masallaci ne da sauransu min asar min asar Allah ya kare mu to ai ko jiya kutubar da muka yi akan wannan saboda haka ba shakka wani yana daga cikin manyan fitintunu ko ba fitinar ma da takarda amma da Allah da yafi min da bayani da saboda cikin shi babu fitina a cikin al'umma wacce ta kai ta kai kafirta ma'abucin la ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana Qur'ani ya ayyuhal ladina amanu idza daratum fi sabilillahi fatabayyanu ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا ما تن إذا كنت تفتك كفا تو كدا كدا كنت تشيما متمن دي تشيما السلام عليكم دوغا شي مسلمي ne ko shan Allah ya bace kai ne kariya take a inna ma umirna an nahkuma bil zawahir duk mutumin da kaji ya ce la ilaha illallah to musulmi ne sai dai idan ya aikata abin da ba makawa wannan abin fita da musulunci ne shi ma ba za ka ce mishi ya fita musulunci sai ka ce wannan aikin fita musulunci ne amma sai ka bar shi da alƙali shi kuma alƙali saboda shi ridda tabiya ce ta zuciya tabiya ce ta zuciya saboda haka dan mutum ya aikata aikin shirka ba yana nufin ya zo mushriki bane ya aikata aikin shirka ba yana nufin ya zo mushriki sai ga mutum kawai ya zo ga wuta ya sa a gaba yana ta sallah ga wuta a gaban shi da zai aka ce a kira sallah sai ya tada wuta ma ya kunna ya kunna ta kama cizon da ya kama sallah ko gunki ba ya sassa ko ya aje a gaba ya sallah ana aika za ki shi aikin mushrikai kamar yana bauta ma gunki ko to sai aka wannan aikin za a yi kiran shirka amma shi bai ba za ta ce mashi mushriki sai an kira shi wurin alƙali ya bincike shi ya tabbatar cewa ya kudurta a zuciyar shi bautan wannan abin ina ba ta kun gane wannan so da imani da shirka da ridda kaza yare na zuciya sai idan zuciyar shi ta kudurci wannan riddan to sannan abin ya zama ridda amma idan zuciyar shi bata kudurci wannan ba to ba murtaji bane shi mun fahimta zuciya shi ba abin da take kudurta ba kenan a babin ne guda a cikin sahihul bukhari babin mutumin da aka kawo winki ko wuta a gaban shi yana cikin sallah babin ne guda bukhari ne cewa sallan shi ingantacciya ce tana nan da wani misali ya manzo Allah ba ya sallah ga wuta a ni ban zan iya cewa gaban su sallallahu alaihi wasallam amma dai bai ne dai ko ko ba haka ba uridat alayyar jannatu wan nar arda hada al-ayat ba saboda kaga imam bukhari ya kawo wannan hadisin yace saboda haka ba dai wannan kuma muna yawan faɗi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai shekaran su 19 19 suna ibada suna kallon Ka'aba suna sallah suna ibada suna dawafi a saman Ka'aba suna duka da ibada da suke Ka'aba da binki 360 a cikin ko ba haka ba amma su ba ruwan su da gunki su ubangijin gunki suke bauta ba ita ma kanta ka'abar ba ita suke bauta ba ubangijin ta suke bauta suna da matsalar dai matsalar niyyar zuciya ne niyyar zuciya ne ni wanda yake wannan abin ya kudurta to a to abin da yasa kina cewa a je wurin alƙali saboda alƙali zai ta mashi tambayoyi ne har ya nasu cewa mutumin nan yana itikadin zahirin kafircin nan sai a ce ku yayi da a kashe shi ina fatan mun gane da haka a ƙarshen abin da dariya zai iya yi shine ta aiki kaza riddan amma ba zai cewa wani wanda ya aikata ya yi ridda ba Allah ya ji annabi na na malam ba
hukuncin da aka faɗa a malikiyar ta aka fi shadidar ta kudu
na kan ne ba ta aka fi shadidar ta kudu ne ba da kuma
almene ta aka fi shadidar almene oh oh to na gane
da kuma hukuncin lafi da kan inda hurufin mazi ya abubuwan suke
wujub mene da kan
wannan za mu zo kan shi insha Allah wani yalmaki shi ne kusan babin da za mu shiga a kan shi amma shi magana kullewar ciki da sauransu da kukan ciki wato wani abu ne wanda yake shi hadar akwai shi kan shi hadar din da sababu hadarin watan abinda faruwan shi mai yuyuwa ne ana gallabar da idan yana faruwa darihi zai fita daga cikinka ba za ka sani ba ka fahimce ni to tabni alal yaqin wata kaida tabni alal yaqin ko kuma ya fulu zannu alaihi abinda ya fulu zannu alaihi shine a cikin wannan yanayin rihi zai iya fita daga cikin mutum bai sani ba aka ban bacci ne bacci abin da yasa aka ce yana horo azaba dan baccin ne akan kansa ba dan abin da zai iya faruwa a cikin baccin ma to shi yasa sai aka ce yarbu ruwa wallahi alam na'am amma shi almasu wannan za mu zo kai shi a matsayin bayin guda Allah ya yarda na'am assalamu alaikum na zo zama ne sai na ce ya rasu da sai wani ce wai na shaka ne za ka ce akwai bani hujja cikin ake ne kan kai shirka kawai kuma ka kuma ka shirka wani kai ne mutane ne na ce ina wa jari a hadarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na dan fita daga cikin hayyaci ya ga na dan fita shiga hali wanda kuma al'ada ne wannan ba wani ba kawai wanda din masoyi sallama ba mamaki ne shiga wani hali ko idza nazaru nahwi uka fi su ajbudi wa in gafalu asbatu tadbiya mutlaka fa qayyin wa idlamu bi dami ilayhi ma wa zalika halun fadhi wa ta hadaka ah sai wani wai yazo ya same ni يا أخي هنا الزيارة فقط الخشوع لله إنما الخشوع لله هنا الزيارة فقط إنما الخشوع لله نتيجة يا إساء على رب زي الله يو زي يقدم وزي يبكنا أولا زي يقرأ سنتيجة ننام ورين الله إنجي إنجي وشي wai a nan ziyara kawai ake wai amma kushuri jin tsoro da natsuwa da wani kuka da menene to a wurin Allah ake zuwa a yi wannan sai da so a ce ba zafi a ƙarfin zuciyar da zai iya tattaunawa da shi to ban da shi zuciya na yana inda yake da zai ce nuna min inda Allah yake zai je wurin shi yi ta wanda dai ana son sai an ruɗa da hankalin mutane Allah ya kare نعم نعم نعم da kyau sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka a hadisi ingantacce ya sa yatsansa yana kankar goge a koransa har hadisin ma ya faɗa abin da ya rika faɗi bakin shi ya rika faɗi lokacin da yake yi duk da duk da wasu sun ce da aswaki ya yi amma dai kuma ya inganta a hadisi ce wanda ya tsansa yana cewa oh oh sallallahu alaihi wasallam wani don zikiri ne shi na'am na'am
batun saye da sayarwa a kan intanet saye da sayarwa a kan intanet kai da yi wani abu na sha'awanci inda abu ba sigar saye da sayarwa a kan intanet to akwai shakka da babu shi ne akwai baya da abin saye abin sayen babu sai dai mutum shi A'a, daidai da fahimtar shi da musulunci. A nan matsala da ita ce a kan Kuna, wa ya ce maka ba abin sayar? Shi matsala ne na mu'amala gaba ɗaya matsala ne na ƙwarfi. Mu'amala gaba ɗaya matsala ne na ƙwarfi. shi urfin zamanin wanda suka yi wannan littafan da suka faɗi waɗannan rukunan da sharuɗan ba waɗannan modern facilities ne saboda haka sun yi ne gwargwadon zamaninsu saboda haka yanzu laifina ne da laifinka idan muka kasa kawo fiƙihun da zai dace da zamanin nan muka tsaya har yanzu muna neman imamu malik ya ba mu amsan saye da sayarwa a intanet Thank you.
karatu ban fahimta
kamar sallah azhar Na.
raka ce sai ta tsere mu oh ya sa ka kawo kai ɗaya kace ya samu sai ba ma'ana ya samu da ya ake zama na gane ya sa ka kawo ta farko kuma ai duk abin da liman ya yi zai yi. duk abin da liman ya yi zai yi kuma shi liman ya ɗauke masa dukkan kuskuren shi da yake cikin ibadarsa ka gane wani ƙari da rage da yake duk abin da liman ya ɗauke masa na amma ko ba wajibi bane ba wajibi bane haka kamar da ba wajibi bane ga dukkan mamu su yi haka ba wajibi bane ga liman ga shi ma wannan yayi ba wajibi bane ga wanda yake mamumi ne sai yayi karatu duk da yake da wannan matsala ce ta sabani Abu Hanifa ta Numan shi ya tafi zuwa ga wannan fatawa Abu Hanifa ya tafi aka cewa ba wajibi bane ga mamu yayi karatu har a sallar sunniya ballantana jahiliya imam ahmad ibn hanbali yana tafiya kan cewa har a sallah jahiliya wajibi ne ga har ma mu yin karatu an ce wata rana sun zo wurin abu hanifa za su yi sa jahiliya da shi akan wannan matsalar to su hudu ne sai ce a ai ku hudu kun mun yawa ina magana kuna yawa ku zaɓo mutum ɗaya cikin ku sai mu mukabara da shi da suka zaɓa ce kun yadda duk abin da ya ce kun ce ya ce ya sun suka ce ya sun yadda kun yadda ya wakilce ku suka ce ya mun yadda ce to an gama gargan ku saboda in dai har sun yadda shi ya wakilce su duk abin da ya faɗa da bakin su ne to ai haka liman da mamunsa shi ma to da haka Allah kana ya kare na na
wani kamar ma'amala da ake yi na wani kamfani da samsung ya ce wace kana iya ba da kowane kamar naira miliyan duk bayan kowane wata zai ba da naira dubu cikin da tara a matsayin riba tsawon wata uku kuma wanda ba su kuma tara inda tara cikin da tara cikin da tara su sannan kuma zai ba da kowa da kowa zai kawo ba da kowa wanda ba su ce shi ba kowane ba wani na gane akwai matsaloli guda uku a ciki kowannen su malamai suna da maganganun da suka yi a kai na ɗaya riba tsayayye riba tsayayye a ce naira kaza za a rika baka duk wata ba canji ba gwargwadon riban da ake samu ba to matsala ce mai zaman kanta na biyu zamana a cikin wannan kudin shin inda kudin zai bace za su biya ka inda za su yi asara za su dawo maka da kudinka ko ba za su dawo maka da kudinka ba na uku a shin watan su hidiman da suke maka na juya kudin akwai wata yarjejeniya da kuka yi kan abin da za ka biya su a kai to duka wannan matsaloli malamai suna da maganganun su a kai inda matsala take a cikin hukun gaba daya shine na biyu watan inda wannan kudin zai bata to in ka yarda cewa wani abu amara ne wanda aka gina ta akan amana saboda haka in aka sami asara za ku rama in kudi ya lalace kayi asara to shikenan ba matsala cikin duka wannan ragowar watan sauran ragowar duk malamai sun nuna mai yuyuwa ne mai yiwa ne shi tsayayyen yankakken abin da za a baka duk wata wannan ba wani damuwa bane ba wani damuwa bane ya danganta masana ilimin tattalin arziki za su iya gane mai wani zai iya samu mai za a iya cirewa na hidimat mai iya kaza a cikin kowane nau'in kasuwanci kamar yadda ni zan gane abin da ya shafi na wannan area karatu din so nan ba matsala bane to sannan kuma maganar cewa it- ittifaki akan cewa shi kun yi ittifaki akan za a ba su wani abu ko ba ku ittifaki ba shi ma mai sauki ne urfi zai tafiyar da shi lokacin da ka zo kai signing wannan agreement din da kaza dama da sharuɗan su a ciki wannan ba matsala bane to matsala ita ce kawai wannan itlaf din inda abin zai bace ko zai rabu ko zai kaza za ku sharin asara yanda kuke shari ba in ba wannan to ya zama ne wallahu alam amma duk da haka ne matsala ce wanda ake ta magana akai matsala ce wacce ake ta magana akai wasu malamai suna ganin ba riba ce daga cikin sayyidina abdullahi wa abbas radiyallahu anhu kai sauri ka kalle ni haka karatu yake haka karatu yake daga cikin sayyidina abdullahi wa abbas radiyallahu anhu ma yana ganin ba riba cikin irin wannan mu'amala sannan kuma a wannan zamanin an sami malamai da suke ba da fitinta kusan ijma'in malamai sun tafi a bayan amma dai shi wani malami da ake ce ma Allah ya ji kansa sai tambawi ya tafi akan cewa ba da cikin wannan mu'amala na'am ba shi kadai ba ma har da Muhammad Abu da ɗalibin sa Rashid Riba duk sun tafi akan cewa ba da ba anan sai sai sai mafi yawan malamin sa biya don cewa wannan ribar da ke kai ba halatta ba abin da ya fi dacewa da wannan kudi a ciyar da shi ba don neman lada ba amma fata wanda ya bani sha'awa a cikin wannan matsalar shine fata wanda ya kasa yanayin kashi uku ya ce akwai yanayin al'umman da ƙasan da suke akwai bankuna na addinin musulunci masu mu'amala na musulunci masu ƙarfi ga shi ke na wannan ba su da matsala akwai wanda akwai na musulunci akwai waɗanda ba na musulunci ba to wannan ya waje ba su yi mu'amala da na musulunci akwai wanda aka su zalla wanda ba na musulunci ba ne a ƙasa karka ce ai yanzu muna da jayiz ai yanzu jayiz za a cirge shi amma bai kai a ce muna da bankin musulunci ba daga banda jayiz ɗin ma akwai wani banki wanda standard bank wanda suke da islamic ibtc su ma suna da islamic banking sun nemi mu zama cikin wani kwamiti nasu da tun da na je na halarta sau ɗaya na rubuta cewa na fita daga kwamitin na duwa yau ne kawai da dabara har yanzu ana nan ne kawai a cikin ba wani bambanci da sauran bankuna to idan da bankunan zalla na zamani ne na duniya conventional to ba za a hana mutum mu'amala da waɗannan bankunan ba sai ya ci gaba da mu'amala da su a matsayin garura wannan shi ne fatawan da malaman musulunci na wannan shi ne fatawan da malaman musulunci suka yi shi na
wannan gamjen sai ya fi da eh to haya kwacis na ce ba riba ba ne eh aikin banki ya wajaba a irin wannan yanayi ba ya kamata ba ya wajaba ya wajaba a irin ƙasa irin namu aikin banki ya wajaba dole a sami musulmai a cikin bankuna amma idan Allah ya taimaka ba dalilin ma sa musulmai a bankuna bane har muka sami jaris bank din sallu ala nabi karim